لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العدل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتهدفي بنظرة تاتي لنا بالظفر نعم والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم إذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون آه الله سبحانه وتعالى yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi shine sarkin da ya halitta muku abin da ke bayan ƙasa idan ba ku san Allah nan ba domin ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum abwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'una ah Allah nan shine wanda wato yake yake kashe ku kuma ya raya ku sannan kuma a shi ne sarkin da ya halice kuna kuna kuna matattu dugon maniyi sannan ya raya ku sannan kuka yi rayuwa kuma ya ƙara kashe ku bayan ya kashe ku kuma sannan kuma ya ƙara ta da ku sun ma ilaihi turja'una sannan za a koma wajen shi da tashin kiyama to shi da hanyar yana yana ƙara ba da su shi yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shine sarkin da ya halitta muku abin da ke bayan ƙasa baki daya wa ma biya jami'a ne idan tabi'u dan ku amfani da shi wata saburu dan ku lura khadara al haqu tabaraka wa ta'ala Allah ya bada labari tabaraka wa ta'ala annahu ka ya hankali ya hankali ya bada labari annahu khalaqa li bani adam ya halitta ga bani adam wa ma fiha kullum liyantafiyu duk abin da ke bayan ƙasa da abin da ke ciki ya yi shi ne wato gabani adam don su yi amfani da shi wa ya tabaru kuma su lura da an na halika mahalici ƙadirun mai iko ne ala haza akan haka ƙadirun ala yam asahun yana da iko ya tashe su bayan sun mutu ba da mutum allamul istiqaq wannan lami na istiqaq ne lami na cancanta kalu banu adam banu adam suka ce humul lazina malakul ardi ma biya su ne waɗanda suka wato mallaki duniya da abin da ke ciki laysa lil ibaha sana halacci yake magana ba da ya zara latar ibahiyya don haka masu halarta komai suka halaka wai dan Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi ya lissa muku da abin da ke kasa baki daya sai suka ce su a wajensu ba haram ba halal tunda Allah ya ce duka ya halitta mana komai to komai halas ne ba haram ba halas su a wajensu wannan kalma da suka yi sai suka halaka mazhabu min mazahibul mu'tazila mazhaba ce cikin mazhaban mu'tazilawa yaqulu da sura ta inna allaha khalaqa li bani adama kullama fil ard Allah ya halitta ba yana annabi Adam duk abin da ke bayan ƙasa falaysa ala wajhil ardi shay'un haramun a bayan ƙasa babu wani abu haram haram a wajen su ba da ma halaka wallahi walana bayan Allah ya riga halitta mana wal maqasidu ghayra hada Allah shi ya ce a wani ma ba haka bane su mastawa sannan Allah ya nufi ba da halƙin arli kenan ai ƙasa da sai nufi ilin sama zuwa sama fasawa hunna ya daidaita sammai bayan Allah ya ƙasa bakwai kuma ya sama bakwai sama samawati wa hu bi kulli shay'in alimun Allah masani ne ga dukkan komai alimun bi kulli shay'in mujmilan baki da wa mufassilan ko kuma rarrabe afala ta tabaruna yanzu ba ku lura ku gane annal qadira ala halqi zalika wanda yake da iko akan halitta wannan ibtida'an da farko wa a azamu minku shine mafi girma gare ku qadirun mai iko ne ala ya da kom ya sake mai da ku alaka lakum ma fil ardi jami'a suma sa'il sama hadhihi aya cikin wannan aya ka anna halqi sama ba da halqi kama halittar sama bayan an yi kasa ne wa fi suratul nazi'a amma suratul nazi'a kuma sai aka kamar sai da aka yi wato sama sannan aka kasa tunda Allah ya ce wannan da ba da zalika da haha wato ita kasa bayan an yi sama aka shimfiɗa ta kuma da Allah har al'an mutakarun Allah ya sama kai ka ci halittar mu kasa an jinkirta shi da aka yi sama wanda mu bai nahuma haka tsakani an Allah ya tabaraka wa ta'ala halaka al'arba Allah shi halitta kasa awwalan ke sun makalakar samawat sun halitta sammai ba da halitta samawat ba na littin samai da al'arzikin fita ƙasa wadda ala haka ma hiya ya fi yata kamar yadda muke da ganin al'an filawa ba dukkansu sabiqun wa lahiqun masu riga ne masu rusuwa ne wakkur ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka tuna ya rasulullah iz qala rabbuka lil malaikati tuna lokacin da malaiku wato ubangijin kai ce malaiku inni ja'ilun sallallahu halifa zan sanya wani halifa na bayan kasa wanda zai zama wakili na ya nufuni ya zama halifa na tututu da akan wajen zartar da hukunce hukunci na biya. Zakar Allah ta baraka wa ta'ala. Allah ya ambata annahu akhbara al-mala'ika. Ya ba mala'iku labari annahu ja'ilun halifatin fil ard. Zai sanya halifa ainihin a bayan kasa. Eh ya riga ga mala'iku. Yace ya walifa ne fi tanfi da akani wanda zai zama halifa na wajen gudanar da mai hukunce-hukunce na. Zakar Allah ta baraka wa ta'ala da makamar mula'ana wa jahilin halifa zai sanya halifa fil ali huwa Adam. Halifan nashi shine Adam. Sai mala'iku suka ce a'a a'a a ta ja'alu fiha ya ubangiji ka sanya a bayan kasar nan man yusir biya wanda za su rika banna bil ma'asi da aikin sabo wai su kuddima su rika zubar da jinin junansu da yi kuwa bai kan suna kashe juna kama fala banu jihar kamar da banu jihar suka yi dan su mala'iku sun san dan adam yadda yake idan dan adam yana da sifa guda uku akwai quwwatul galabi akwai quwwatul sha'awa akwai kuma quwwatul aqli to shi yasa suka ce ataja'alu fiha Allah ka sanya bayan kasa man yusul biya wanda su rika banna dan adam in sha'awar shi ta motsa za ya banna dan adam in fushin shi ya motsa za a zubar da jini ashe menene ke da hankali a ciki wato abin da ke da kyau a cikin dan adam shine hankali shine ce ata jalifi man yusli fi wa sukun dima yuriqu bil qatl kama ba la banu banu jan kanu qawla adam su ka san adam aka yi so kanu yusli su suna banna a bayan kasa wa sukuna dima suna zubar da jini ata jalu halifatan kadhib kafin halifa irin wadancan Allah alhali wa na nusabbihu bi amdika mu muna tsarkake ka watalar da shi ne zama muna cuɗanya da godiya gare ka na ƙulu muna cewa subhanallah wa bihamdi wa nuqaddisu laka muna tsarkace ka Allah wa nan za ka amma la aliku bik muna tsarkake gabarin abin da bai dace da kai ba Allah Allah ce kar ku damu inni a'lamu ma la ta'lamuna ni na sa abin da ba ku sani ba ku je ku hakuri zan yi halifa na sa abin da ba ku sani ba min al-maslahati na jara fi istilafi a wajen halifantar da annabi Adamu وأن ذريته ذريته فيهم المدين akwai masu biyayya wal asi da masu sabo don haka fa yazhar adalu bainahum adalci sai bayyana tsakanin su fa qalu suka ce dai halika rabbana halkan akramu alaihi minna wala a'lamu mala'iku suka ce sam Allah ba zai halicci wata halitta ba wadda tafi tafi mu girma a wajensa ko tafi mu ilimi amma dai a yi magani mu dai mun san ba za a yi wata halitta da tafi mu ba in ji mala'iku suka zo suna tattaunawa da junansu lisabqina lahu saboda mun mun riga wata halitta za mu mun riga ta a wajen Allah waru ya tuna ma lam yarahu da ganin mu abin da bai gani ba yanzu kenan Allah kawo ta halaka Allah ta'ala Adam Allah sai halicci Adamu min adimil al a fatan ƙasa domin Jibril ne Allah ya ce zai ɗebo ƙasa za a yi halitta Jibril ya je ɗiban ƙasa ƙasa ta ce mashi magiya da ta Jibril ka yi haƙuri na ji halittar da za a yi da ni ɗin nan zai zama yana sabon Allah kuma ƙarshen lamari wuta za a shigar da shi da wannan jikin nawa a je a kona shi a kona ni wuta ka taimake ni jibril ba zan iya ba ka taimake ni ba zan iya ba shikenan yanzu ya kyale shi sai je kai kara sai je gaya ma Allah gafa yadda suka yi ce to kai dai ka kasa dibowa sai gaya ya ce to ina Mika'il ya ce gani je ka ɗebo ban kasa shi ma ya je aka tattauna abin ya gagara bai ɗebo ba ina Israfilu shi ma Isra'ilu ya je ta ƙi yadda ya ɗiba. To, Azra'ilu zai ka ɗebo ƙasa, shi ne mala'ikan mutuwa. Ya je ɗiban ƙasa ta fara ya ce, Zuwa abin da za ki sai dai ki ne sai na ɗiba, inda Allah ya koyi. Aka ɗiba, aka zo da ita, ka ɗebo ya ce na ɗebo ya ce, to ka ɗebo aiki. Saboda halittar da za mu yi, duk halittar da za mu yi da ƙasar nan, ruhin da za mu samu su, kai za ka je ka an so mana shi. duk da muke bukatar shi kai zaka anso shi saboda haka shi yasa ya zama mala'ikan mutuwa to wanda ga ya mutu inda ajali yayi akwai wani sidratul munta akwai ganye da lokacin mutum yayi sai ga ganyen ya bushe yana kallon ganyen eh lokacin da ya fadi to ajalin mutum yayi kenan duk inda kake sai ya nemo ka a duniya da haka ganyen ka ya fadi bab ya shirye to duk inda kake tafiya kake sai da ka fadi a moto kake sai ka kafadi bacci kake sai kai ta barci ko ina kake dai ba shi kenan lokaci yayi to shi shi shine mai daukan mai daukan rayuwa a zara'ilu so shi ya je dauko wannan aka zo aka yi halittar adam aka sanya mashi ruhi ya tashi aka aka sa mai bacci na shekara arba'in aka ɗabi haƙarƙarinsa na hagu aka yi mai matarsa hawa'u ita ma daga cikin haƙarƙarin adamu aka ɗiba aka yi ta so shi kenan adamu a yi mai mata sai allah ya ce ya adamu su nan ta wazo jikal jannata wa kula min haraga dan haifu shi to adamu da kai da mata ka ku shiga aljanna shi duk abin da kuke so amma wala ta ƙaraba hazihi shajarata fatakuna min zalimin ayi ta ce can kar ku je ku ci ta hukunci za ku zama cikin masu tauye wa kansu lada shikenan to da gama wannan aka samu adamu rai Allah ya aje shi a cikin aljanna to sai Allah ya ce mala'iku Allah ya halicci wasu abubuwa na ana ce masu kimiyya ne ba ilimin shari'a ba ne tunda abubuwa ne na aiki na gida irin akwai an sha da rariya ma a ciki akwai rariya akwai tuni akwai taɓarya akwai akwai nasu nan dai har da irin faifai din nan sai Allah ya ajiye su haka sai ce wa mala'iku an bi uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqina ku bani labarin sunan waɗannan in dai ku masu gaskiya ne cewa ba zan yi halitta wanda ya shi ku ilimi ba to nan ne fa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allah ba mu da sani face abin da ka sanar da mu Allah ba mu san komai ba sai abin da ka sanar da mu shi innaka antal alimu Allah kai masani ne hakimin mai hikima ba mu san komai ba Allah shikenan a sai Allah ya ce ya Adamu an bi uhum bi asma'ihim eh to shine ne za mu za mu za mu shi bismillah
هؤلاء إن كنتم
وعلم آدم الأسماء كلها ثم أرى لهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم shikenan wayannan abubuwa da suka zo Allah ya sanar da Adamu sunayensu ɗaya bayan ɗaya eh asma'ul musammiyat asma'ul ka'ida kullaha kullaha hatta al-qus'a har akwai ƙwarya ƙwarya babba akwai kusai'a ya karama ƙwarya fuswa rihi karami da babba migrafa rariya alim Allah tabaraka wa ta'ala kullama sai halqu min al-ashya Allah ya sanar shi duk abin da zai halitta cikin abubuwa hadha ismuhu farsun wannan sunan shi doki wannan sunan shi kaza wannan wa hikmatu fi kaza wa kaza wa hadha ismuhu himarun wannan sunan shi jaki wa hadha ismuhu kaza kaza kaza sai ya gaya mashi sunayen abubuwa hadda ina alkabir wa sagir ƙwarya karama da babba na kirfa kullu shay'in arafahu adam kowane abu adam ya san shi bilhi nan take min awwal dahr ila akhir da daga ƙarshen wato farkon zamani zuwa ƙarshen zamani wal malaikatu lam yalu sha minha zukko malaiku ba san wannan ba thumma aralahum alal malaika shaka bujiro abin ga malaiku fa qala Allah sai faɗa tafkitan faɗi na zargi ya ce ya ku mala'iku an bi uni bi asma ya haula ku ba da labarin sunan waɗannan abubuwa in kun tun sadiqina in kun zama masu gaskiya ku gaya man sunan waɗannan abubuwa in ji in dai kun zama masu gaskiya cewa wai ba ni da wanda la ahluqa a'lamu minkum aw annakum ahqqu bil hilabati min adam wai ba zan iya halitta wani halitta da ya kai ku ilimi ba ko kuma ku ne kuka cancanta ku zama alifofi ba Adamu ba. To gaya min suna waɗannan abubuwan, sai ba jawabi. Alu sai suka ce su bahanaka, tanzi hallaka tsarki ya tabbata gare ka, la itira lalai, Allah ba bijira gare ka, la ilma lana ba mu da ilimi Allah, illa ma allamta na face abin da ka sanar da mu, innaka antal alimu, Allah kai masani ne alhakim mai hikima, allazi la ya shawan an ilmihi wa hikimatihi. wanda wani abu baya shiga baya fita daga iliminsa da hikimarsa allati halaqalaha ko huliqalaha hikiman da aka halicci abin don shi fala ma ambahum fala ma ambahum yayin da ya ba su labarin waɗannan abu ai ba da shi ba ko to da ya ba su labari bi asma'in sunan abubuwan qala ta'ala lahum tawbihan sai Allah ya faɗi wa zance na urusawa na urus yace alama kullakum ashe ni ban gaya muku ba, eh, in ni alamu gaibar samawa ta cewa na san gaibu na abin da ya buya na samai da kasewa na matu duna, na san abin da wuce bayanarwa wa makuntun taktumun da abin da wuce bayewa, tusin wanda wuce bayewa min kauliku na zancen ku, cewa lai halikan lahu a karon minna, alaihi minna wala alamu, wai Allah ba zai halici wani halittar da ya fi mu karamci ba, ko ya fi mu ilimi. Na'am. Sai mu je.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما- وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين Na'am. Ah, Ƙala ya Adamu, an bihun bi asma'ihim, alamma an ba'ahun bi asma'ihim, ƙala alama kullakum inni alamu gaibar samawati wal ard wa alama tuduna wa ma kuntum taktumun. Ah, wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin. Ah, shikenan sai Allah subhanahu wataala ya ce annabi Adamu ya ba su labari an bi uhun bi asma'ihim annabi Adamu ya tashi yana yana yana fasa ma Adamu kullu shay'in bismi yace wannan abu kaza ne kaza ake da shi wannan abu kaza ne kaza ake da shi bala ma ba hum yasma'ihim da ya ba su labarin sunayen wannan abubuwa an gane eh qala alam aqul ashe ban ce maku ba eh allama qul lakum inni a'lamu ghaibus samawati wa ashe ban gaya muku ni na san abin da ya buye na samai da kasai ba wa alama to duna ni na san abin da kuke bayyana wa ma kuntum taktumu da wanda kuke boyewa ba ai kun ji ga nan yace to yanzu gashi ku kun kaza bari ga Adamu ya zo ya faɗa shi ne yace wa iz qulna lil malaikati sujudu li adam tuna lokacin da muka ce mala'iku ku sujada wa adamu fasajadu duk suka sujada illa iblis a ba sai iblis baban aljanu yace shi ba zai ba wasa kabar ya girman kai wa kana min al-kafirin na cikin cikin kafirai na'am
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Mm.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين نعم قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أضلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أشكرا الله سبحانه وتعالى يقول وقلنا سيمك يا آدم اسكن أنت ka zauna cikin aljanna kai kanka wazaujuka da matarka Hawwa'u wa kula min haragadan ku ci duk abin da kuke so aljanna ku ci ku sha waki'an mai yalwa hai su titu ma duk abin da kuka dama duk inda kuka dama kuma amma wala ta karaba hazin shagarata kar ku kusanci itaciyan nan ana cewa sharatul hinda ko kuma karamu in kun ci fata kuna min zalimi za ku zama cikin masu yin abin da ba daidai ba an ce abin da ba daidai ba wato cikin wato wasu saban Allah kenan to amma karka ce za a zama cikin azzalimai fa zallahu ma shaydanu sai shaydan ya tafiyar da su an ha daga barin aljanna ya gusar da su ya tafiyar da su daga barin aljanna ai azhabahuma an ha daga barin aljanna din wa karajahuma mimma kana fi ya fitar da su daga cikin ni'imar da suke ciki na aljanna an gane wa qulna muka ce ibidu ku sauka zuwa ƙasa balikum li balim adu sashen ku da sashen suna gaba da juna walakum fil ardi mustaqarrun sannan kuna da wurin wurin zama a bayan ƙasa wa mata'un da wurin jin daɗi ilahi ne zuwa wani lokaci hmm fatalaka wani lokaci yayi fatalaka da oh ina kika na aka tsaya wasu Hmm, kin gani
Ah, questo.
فنسأى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أشكنا الله سبحانه وتعالى yace fa talaka adamu min rabbihi kalimati annabi adamu ya haɗu da wasu kalmoma daga ubangijinsa wanda ya mai ilhama bayan ya ci itaciya eh Adamu ya sukuna fil janna wa zawjatu ba da ma halaka hawa wai bayan halisha wa'u suka zo suka zauna a cikin aljanna to da suka ci wannan itaciya shi ne Allah ya ce to ibidu min hajami'an ku fito daga aljanna baki ɗayan ku yau eh dukkan ku yau ku fito baki ɗaya an gane dalilin iblis da ya je ya sa musu abin nan a yace da ku fito baki ɗaya to shine a cikin aljanna an ce ya ya ga ya ga la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai sai ya je tawassuli da wannan suna sai Allah ya ce ya yafe mashi ya yi tawassuli da sunan annabi fataba alaihi sai Allah ya karɓa tubarsa a wani ruwaya kuma an ce a ya rika yin addu'a na rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin haka ba tuba shi innahu huwa tawwabu Allah mai karɓan tuba ne ga bayansa rahimu mai jin ƙabiyan da su na'am qulna habidu minha sai muka ce to ku sauka daga aljanna jami'an baki daya sai sa Allah yake ce ma shaydan maki yace inna shaydana lakum adu fattakizuhu aduwa shaydan makiyin ku ne fa shi yasa aka kori uban ku daga aljanna ku riki shaydan maki ku kama shi ku rika maki dan shi yasa baban ku ya fita daga aljanna eh to shine Allah ce kullu habidu sai muka ce ku sauka minha daga aljanna jami'an baki daya fa imma yatiyannakum minni hudan idan shiriya ta zo maku daga wajena shine kitabun aw rasulun littafi ko manzo faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi shiriya na fa amana bihi wa amila bid'ati eh ya imani da ni ya aiki da bi na fala kawfun alaihim wannan babu tsoro gare su walahum yahzanuna an je lahira ba za su yi bakin ciki ba ma ki sunan huludu suna abin dawwamowa wajen zama albaks da wil zama mai tsawo ولو لم يكن دوام كودا بعد ومن بني لا يقتل الدوام فلهذا قال الله في بعض الآية don haka ne Allah ya ce a wani sashen ayoyi yace khalidin fiha abada law kan hulud da a ce dawama ta kasance yuzanu bil hulud da da da ya san da da dawama din addaim lima taju ila al abad saboda abin da ake bukata zuwa ga har abad duk wanda ya shiga aljanna bai zai fita alhamdulillah sai mu tsaya ba ni wannan mace